الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء شاكي لزوات الربيع الأول شكرا تدبور إيه تدبور إلى ربعين وقبائن جاء نبع عليه الصلاة والسلام daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da talatin daidai za mu tashi darasi na ɗari da talatin da ɗaya shafi na ɗari biyar da talatin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka alwaki fi fiƙi sunna wal kitabul azim inda za mu tashi inda malam yake al'asaba a cikin kitabul fara'id muna cikin littafin da yake magana akan gado mala yake al'asabatu mun yi magana akan asabul furu yace ta'rifuha ta'rifun al'asaba al'asabatu jam'u asibin jam'i ne na asib kamar dalibin wa talabati ala wajen wa wato wazini dalibin wa talabati a ce dalib talabati kafir kafaratin an gane ko amin amanatin misali ala wazini a wannan ɗalib wa ɗalibatin ɗin cewa mufradin shi ne ɗalib jam'i kuma ɗalibatin ɗalibai da yawa kafir guda ɗaya kafaratin da yawa wa hum banu rajuli shine ya'yan namiji wa qarabatuhu bi abihi da danginsa na bangaren uba su ake cewa asaba asibai an gane ku ɗayan namiji kuma da danginsa na ɓangaren uba wal maqsud bihim huna abin da ake nufi da zuwa nan shine man yusrafu lahum al baqi wanda ake juyan musu da ragowa shine asib wanda idan dukiya ta yi ragowa za a bashi shi ake cewa asibi ba da akli ashabil furubi furubahum bayan ma abota farilla su goma sha bakwai nan sun ɗauki ko wani daga cikin sha bakwai nan ya ɗauki kasansa mun ce maza masu da farilla maza goma mata bakwai to su ne ashabul furu to sai ma da yace fa idza lam yafdul shay'un minhum idan ba abin da ya ragowa wayan ma ma abota farilla an raba musu gado ba abin da ya ragowa yayi kai da kai lam yaqub shay'an shi wanda yake asibi ba zai dauko mai ba to da sai raguwa da za ka dauka to babu illa idza kana al-asibu ibnan sai dai idan asibin da ne domin zai iya yiwa gashi da kuma mai ci da farilla kuma zai yi asibi akwai wannan yiwa zai iya yiwa zai ci da farilla kuma zai yi asibi sai ce fa innahu la yuhramu bi halin to wannan ba ba za a haramta masa ba ta kowane hali wal asabatu kadhalika humul mustahiquna litarika haka nan asaba kuma wato al mustahiquna litarika sun tantance a ba su abin da aka bari kulliha dukka dukka idan lam yujad min asabil qulubi ahad idan daga cikin mabuta barilla babu babu tsaye da zai shiga idan ba a samu ba ba a samu ba gaba ɗaya cikin ma abota ci da farilla duk sun mutu ba ko ɗaya a ciki sai asibai to asibai za su iya cin ya gado duka me ba a ce ragowa yanzu ka gaba ɗaya gadon za su ci an ibn abbas radiyallahu anhu ma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala alhi kull fara'id bi ahliha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sadar da gado ga masu ci suwaye masu ci ashabul qulub ubawa ma abota gado gado ba ma bakiya duk abin da ya ragowa ba huwa da aula rajuli to za a ba wanda ya fitan tanta ne a cikin maza za a ba wani zakarin kuma namiji shi ne a asibar ya zamto cewa ga sun haɗu da yawa akwai namiji akwai mata a cikin asibar to idan aka zo za a duba akwai wanda ya fi kusanci da mamaci kuma namiji shi za a ba aula rajulin zakarin haka annabi namiji kuma wanda ya fi kusanci inda za a sami kamar da na gaya muku ran nan ɗan uwan wato mahaifi ko kuma ga kaka ga ƙanin mahaifi ko wan mahaifi tsakanin wayannan biyun waye ku kusanci da mamaci idan ba mahaifi da za a ce wan mahaifi ga ba fili kaka ba wanda ya haifi uban ba shi ya haifi uban ba to in bai haifi uban ba na za a same shi shi ma uban saboda haka wan kaka ya fi kusanci ne zaba kusa ba to shi ne wannan kusanci ake kallo idan suka zo suka haɗu da asibai sai a ga waye ya fi kusanci da mamai shi ne annabi ya ne aula rajulin zaka sai a ba wanda ya fi kusanci da mamaci kuma namiji yawwa to shi ne malam yake وقال تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد kaga yanzu da wato shi zai gaje ta idan ba ta da da da yanzu ya zuwa ya hajabi ya tsare ya hada wato wani cin gado za mu zo hajabi guda biyu da ake dai ba za ba jami'ar mira ila al'aqi sai jingina dukkan gado zuwa ga dan uwa hina yan fari da lokacin da ya kaɗaita an gane ko wanda wata aya kenan muka ɗauko yanzu aya ƙarshe kenan ta nisari ko ko aya ta wace kun yi shiru yastabtu naka kulin lahu yufikum fil kalala ilim ru'un halaka laysa lahu waladu ko idan mutum ya mutu ba shi da ɗa walahu akun aw ukhtun ita ce ita ce an fahimta da kyau ko idan mutum ya mutu wato a idan rona halaka ne ta lahu waladi idan mutum ya mutu ba shi da da wa huwa yarithuha in lam yakul laha waladi wa lahu aqun aw ukhtun fa li kulli wahidin minhum as-sudus saboda haka ana magana idan mutum da ba mun ce wanda ake kira talala a karatunmu na baya shine wanda ya rasa aslu da fara'u ko shine kalala wanda ya rasa aslu da fara'u aslu shine iyayenka fara'u kuma yaya an bayyana da kyau ko aslu shine iyaye fara'u yaya to shine kalala to sai ce wa kisa alaihi baqil asabar za a yi kiyasin sauran asiban akan wannan aqsamu haraban su dan qasimul asabati ila kitmaini asaba ta kasu gida biyu asabatin nasabiyya wa asabatin sababiyya akwai asubtin da wato dangantaka ce ta jini ya sa wa ne ya zama asibi kamar wan uba ko kanin uba ko shi ya janyo akwai wanda kuma asabiyatin sababiyya dalili ne ya janyo za ku ga idan musamman irin gadon nan da aka kyale shi ya ya shiga ya zama an samu extended family ya yi faɗi duk wanda ran ta ahalin furo da duk suka mutu to za ga za ka ga kwakyari yadda za a yi da ƙarshe in ba isa a ba yawanci wanda za su zo cikin ya gadon ma tun da yanzu ba ta da ɗan uwa kowa wanda suke da asibiti ne na sababi kawai ba na saba ba su za su zo shi sa musulunci ya ajiye idan an sami wato an mutu abubuwan gado suka tabbata kawai a raba gado shi kenan ya fi da wani lokacin za ga tsakanin ɗan ko uban da ya mutu da wasu daga cikin 'ya'yan kwanaki ne sai ga wani ya bi ko wani ya kuma bin sa to sai daga nan ba a raba gado ba zai ga ya fara faɗi musamman yana da ɗa wanda ya mutu sai ga ya fara faɗi in kuma ɗan ƙarami ne a gidan dama kaga da sauki mai cin gadon zamiri babar sa ce kawai in tana nan in ba ta nan ba kaga ya kuma faɗaɗa to shi ne musulunci yake da tsari wani asabatin sababiyya ma kana sababu hal'aiku kun ji ko wanda kake mai dalili ko shine wanda dalilin da shine yanci bi kauli sallallahu alaihi wasallam alwala'u liman ataka annabi yace ana zama uban gida ne alwala uban gidan taka tana tabbata ga wanda ya yanta wani wa kauli sallallahu alaihi wasallam alwala'u luhmatun annabi yace ita alwala da mu fada asbabul mirasil wara talata kullun yufidu rabbahu alwirasa baya wala'un wa nikahun wa wala'un wa nasab to alwala shine zai ce alwala luhmatin ita alwala wata tsoka ce ka luhmatin nasabi kawai da ka san tsokar dangantaka ita ma haka ce in ka yanka mutum to ka zama uban gidansa shi da annabi ya hana na na ya cewa ta yanka barira ta bar musu waladin sai dai idan ka yanka mutum waladin ta dawo gurinka wala yarithu al-mawla al-mu'tiq illa idza udimat al-asabatu asabatu min an-nasab kun ji ko maula al-mu'tiq dama mun ce maula kala biyu ne akwai maula al-a'la asfal maula al-a'la shine wanda ya yanta kai kai da ka yanta mutum kai ne maula al-a'la wanda ka yanta kuma maula al-asfal aka ce kiransa to akan maula al-asfal muke magana ana saboda haka mutum wanda ka yanta kai yanzu da kake uban gidan wani sai ce ba za ka gaje shi ba illa idza udimatil asabatu min an-nasab sai an rasa asabansa na jini shi wannan wanda ba wannan da kai yanta sai bayan uwansa na jini ba za nan asabansa na jini sannan kai kake da gado kun ga wani karatu ya fito mana kai tsaye wala farqa baina an yakuna al-mu'tiqu dhakaran aw unsa to anan wajen mai yanci ko ba banci shi wanda ya yanta bawa ba bambanci tsakanin namiji da mace kun fahimta ko yawa yadda idan namiji babu ya yanta bawa zai fi gadon sa in babu asuban sa na sawa haka mace ma ta yanta ba bambanci a nan wannan ma karatu ne mai muhimmanci ana abdullahi bin shaddad an jinji hamza qalat ma da maulaya binti hamza tace maula maula wato wanda na yanta ya rasu وترك ابنته في ورعاء فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته wani sai annabi ya raba dukiyar da ba an gaya muku wanda ne ya zamto babu asibai na nasaba to to da haka ina da bawan da na yanta sai ya mutu sai zamto yana da ya ka gani ne maulansa ko maulana ala to da ya mutu ya zamto yana da yaji annabi alaihi salatu sai a raba dukiya biyu a bani rabi a baka rabi yanzu kamar ya bar mutum biyu ne mutum na mutu sai a raba musu kawai daidai ne saboda an shi wannan namiji maula ne wato a matsayin uban gida ne shi abin da ya janyo ma ba zai cinye dukiya ba dan samu wata ne eh eh kuma yarsa ta nasaba ta jini eh to sai ya ce to وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنتي sai annabi ya raba dukiya tsakani na da yarsa gida biyu waja'al li nisfa wa la han nisfa yace annabi ya bata rabi ni ma ya ba rabi wa malatabati nasabiyya amma ba asirin asirci ta bangaren nasaba kuwa bayya dalatatu asnaf su kuma sun tafi gida uku na bangaren jini domin ji asabatin bi nafsi akwai wanda yake asibiti akan kansa independent fa hiya salatatu na'am wa hum rijalul warithuna sune wannan mazajen magada illa zawju wa waladul ummi ababan da miji a wannan guda goma da muka lissafa banda miji da dan uwa waye wannan waladul ummi wata uwar to kun biyu ba idan mutum yana sadaka da mace sai ta haihu ya sunanta a dole abin iskali a ciki to ɗanta ita wannan da ta haifa eh wanda ta samu yanci a karkashin ka to dan da ta haifa shi baya cikin da miji da shi ba sa zama a tubai bi nafsihim bi anfusihim an bayyana kun gane yanzu ai sai bi asabatun bi gairi da wanda yake asabti da waninsa wa hunnal banatu wa banatul ibni su ne kuma ƴaƴan nan mata guda bakwai da muka lissafa da ƴaƴan banatul ibni ƴaƴan ɗa amma mata wal akhawatu ashaqiqat da ƴan uwa ce ke wanda kuke uwa ɗaya uwa ɗaya su ma suna asirci amma bi gairi wala kawati da abin da ƴan uwa wanda kuke uba ɗaya kun ji suni a mataki na biyu ko shi za muka faɗa ba hauke ne zo lalata abubuwa sai ce wai a ne sunan ƴan uba wanda kuke uba ɗaya ya bi wanda kuke uwa ɗaya karfi ya fi shi karfi wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ne kawai yake ya fi shi karfi amma wanda kuke uba ɗaya a yana da karfin gaske ya bi wanda kuke uwa ɗaya ƙarfi zai zo ya da wanda kuke uwa ɗaya yana kallo ba ba ki ba kwarai kuwa ba ne mutum to sai ce wa banatul ibni wal akhawatul shaqiqat wal akhawatul abi wa kullu wahidatin minhunna ma akhiha asabatun bihi wa ne mutum haji wata formula ko kowace daga cikin wayannan tare da dan uwanta za ta yi asabci amma ban saboda shi in ba ita ba korar da ra'ayi in ba shi shi na miji ai kode wuce igiya biyu ce ne kode wuce duk yadda za a kai a komo a takin dan gado ko igiya biyu ce ne ba a yi ma dimoshin namiji ba ba dimoshin lahani su malahu kun ji abin da ya samu to ita rabi za a bata in za a yi asirci a wannan gurin eh da rikice ta ba za a baki a matsayin asiba ai zuwan da ne sai za a janyo ki to a baki ladan gani to amma rabin abin da ya samu ba ba ki naira goma bara a baki naira biyar bi kauli sallallahu ta'ala saboda faɗin Allah wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an wane mutum sai Allah ya ce idan suna da za su yi asirci maza da mata a takuɗe bali zakar yutul har bai da wanka yin yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim aya karshi kenan an-nisa'i an gane wannan ko an ji kawai eh an ji idan justice ya zo inda misalai a cikin da misali a irin misalan sa kwaji in kuma babu bi ba dama misali kawai za a yi na uku asabatin ma a gairi wancan bi gairi bawu je bawu an yi ta'addi da ba amma wannan ba tare da waninsa wa hunna al-akawatu ma al-banat to sai aka ce shine al-akawat ɗan uwa mata ma al-banat tare da yaya bi hadisi ibn mas'ud saboda hadisin Abdullahi da Mas'ud yace wa ma ba iya falil ukhti to amma yanzu tambaya ƴaƴan wa ƴaƴan ɗan uwan mata ko kuma ƴaƴan wanda za a gada wa hunna al akhawatu ma al banati kun yi shiru al akhawatu ma al banati ‘yan uwa mata tare da mata, wani ‘ya'yan wa, ‘ya'yan wanda ta mutu, yanzu ita wanda ta mutu ‘ya'yan da ba za su yi hannun furubi, a kan ne za a ci ka za. ‘Ya'yan, ‘ya'yan ‘yan uwa wayanne kenan su wayannan din ƴaƴan su eh to saboda haka an zo raban gadan yanzu sai a raba iyaye da na ce kuma ƴaƴan ku kuma bara ba kun yi jiru ala muhammad ƴaƴan ba izali ko albanat ƴaƴan wanda ya rasu ake magana wanda ya faɗa anan to amma tsoro yake ƴaƴan wanda ya rasu mata to tare da su za a yi can gurin da muka zo magana asibin can ba tare da ƴaƴa aka raba musu ba ko ba haka bane ta wani rudi ba ana raba yi ƴar ƴar da ta rasu da asibi guda daya annabi ba raba musu ya daidai ba to saboda haka ƴaƴan wanda ya rasu da su ake sai ƴan uwansa mata da su ake sai dai ba ware ba wai ne shaƙiƙai ko li'adin ko duka tun da a can baya ai da ya zo bigairi ya faɗi cewa ko yanzu wannan waine ake ba ko kuma li'ummi kaga kace li'ummi wato li'abin wani a shaki kai wani abin min ba da aula asabatu ma a gairihi wa hunna al-akhawatu ma al-banati bari mu ƙara tuna muku kan al-akhawatu shaqiqat wal akhawatu li abin wa kullu wahidatin minhunna ma akhiha asabatun bihi la hanisu ma lahu li qawli ta'ala wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan فللذكر مثل هذا anan ne malamai suka zo bayanin gado sai ma ikhwatan ba ka kiyaye rijalan wani ta'an ka kiyaye cewa banda li ummi la a cire ba a cewa banda li ummi ba su alƙi tunan tambaya asabatin ma a gairihi uhunnal akhawat ya kace sune yan uwa mata malbanati tare da ƴaƴansa mata wa inni ummu baki wa inni ko kawai da an ce yan uwa kawai aka ce yan uwa aka shiru a wajen baya shine ƴan uwa mata da ummai suna gado in kaga da baka ce eh a'a ko yawa al-akhawat wa hunna al-akhawat idan ka ce ni abbai ko ni ummai am ko ce ki kai kai me dalili an ce ma dai mal banal kawai لحديث ابن مسعود فما بقي فللأخت وما بقي فللأخت النبي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبن دي رغوا لا يرغوا لي وتي كيما wannan ya kamata ya zama tambayoyi na guda biyu ko da ke in ka samu amsar watan shi ita ce wannan sai ki kai nisa dole su annabi ya faɗa a can ko wato za su tudu kala-kala duk da suka fi wancan wanda yake bi wato bi gairi in ba da aula su ma a gairi domin wancan shi ya fi karfi yan uwa ku ji abin da malam muhammad ya ce ya abbai da kuma ke kikai to mu je zuwa alhajabu wal hirman abin da yake sa wato a tsare mutum ko a haramta masa gaba daya a tsare ko a haramta mutum gado tsarewa na ce tsarewa shine ne ko a baka naira goma sai a baka naira biyar sau dalilin wani alhirman kuma a hana ta ko kobo kana gani sai dai a baka ladan gani ido fa idza hadal li kismata wa idza qurba wa idza mala wa sakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa kusan mutu ku ga musu magana mai daɗi cewa to ayi hakuri kaza kaza kaza wani ne ya hana shi yana ji yana gani ba don wani wasu ya ci gado shi ne al'adman al'ajabu kuma rage farashi tarihu al'ajabu luga al-man'u a luga shi ne hanawa wal maqsud bi man'u shakhsin muayyan shi ne hana wani mutum wani muayyani a hana shi min mirasi daga gadansa kulli duka aw ya'tibuhu aw ba'dhi ko wani sashi liwujudi shakhsin akhar saboda sabon samun wani daban wanda ne yin yumar wani irman kun ji alhajabu ko alirman kuma almaqsud bihi man hu shakhsin muayyan min mirathi shine a hada wani mutum daban gadan sa bi sababi tahaqquqi mani'i bi mawani'i irsi saboda tabbatuwar wani abu daga cikin wanda ke hana cin gado kalkatili kamar kashe mutum mun faɗa abubuwa bakwai da suke hana cin gado ko daga ce akwai kisan kai wanda ya kashe wanda zai gada to ba za a ba shi komai ba to wannan shi ne sai ce wani hawi da maka min albawadi daga cikin abubuwan da suke hanawa aka samu alhajabi alhajabu nawan hajabi kashi biyu ne hajabu da kusan akwai wato tsarewar da take sa a rage ma faranji wa hajabu ilman da tsarewar da take hanawa duka fa hajabu da kusan hajabu da kusan huwa na kasu mirati ahadil warasati shine tauye rage gadon ɗaya daga cikin magada ne wujudi ga yadda saboda samuwar waninsa wa ya kunu li kamsati ashrasin hakan kuma yana tabbatuwa ga mutum biyar mutum biyar ne ake iya mutu hajibu na kusan a cikin ashabu da kurobi na farko a zauju miji yujabu minan nisbi ana hana jarabi ila rubu ya koma ɗaya bisa hudu inda wujudul walad idan tana da da ita matar walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad arji ajabun ai in lam yakun lahunna walad to an zama ajabi kun ji wannan aiko to sai na biyu asani azwajatu mata ita ma a fili to jabu min rubu'i ana ana ta kadai bisa hudu ila sun ta kowa ɗaya bisa takwas inda wujudul walad in an zamu da idan mai gidan da ya mutu yana da da walahunna rubu'u mimma tarakum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna athmun mimma tarakum in kuna da da za su koma daga wani uba ko ya koma wani uba ne kun ji na biyu na uku al'ummu uwa tujabu min as-sulus ila sulus ana tsare ta daga samun ɗaya bisa uku zuwa ɗaya bisa shida inda wujudul far'i yayin da aka samu ɗa al-far'i al-wari ɗa wanda yake magaji wani reji magaji a samu reji magaji mun faɗa cewa al-furu' sune yaya al-aslu kuma iyaye kun ji wannan na hudu bintul ibni yar ɗa ita ma ana mata hajjabi sai al'uktu bi abi yar uwa ta bangaren mahaifi ba ta kinkiya ba ita ma ana mata hajji wa amma hajjibul irman kun ji su su biyar amma hajjibul irman tsarewa ta haramta ba ɗaya kuwa fa huwa man'u jami'il miras shine hana gaba ɗaya gado an shakkin a hana wani liwujudi gairi zuwan samuwar waninsa kamar yan mirasil akhi anhu kamar wato hada gadar wato mirasul aka yi anhu gadar dan uwansa wanda yake nasa uwanka ko kari inda wujudi ne ibn yayin da kake da da yaya uwanka ko karin ka zai gado ba za a ba shi komai ba amma inda babu da kuwa kaga shi wannan zai zo atifti ma zai yi sai kwashe dukiyar duka وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين wannan ku baya shiga cikin gadon mutum shida daga cikin magada wa in ja za an yi jabu hajjba da kusan duk da cewa ya halarta wato a tsare musu a samu hajjabi na da kusani daga kaso mai tsoka su dawo kaso mara tsoka wa mutum na ɗaya da na biyu al'abawani iyaye al'abu wal ummu ai mun ji wannan dama ko ana rage musu faraji na uku da na hudu alwaladani ayya guda biyu al-ibn wal bin a samu cewa asana da husaini ne kuma ana iya rage musu faraji na hudu da na biyar na biyar da na ji da kai azzaujan mata da miji mun ji ai ga gurin da suke can daga wani uba daga rabi ya koma wani uba ko daga wani uba ko ta ko ba wani uba ne wa yadkhulu hajibul irmani fi ma ala haula'i min alwarasat hajibul irmani yana shiga cikin wanda ba wa'annan daga cikin magada ba duk wanda ba guda gidan nan ba to ana samun hajibul irman su wa'annan mun ji rage farashi ake amma ba irin wa'annan gidan ko amma banda su wa'annan sauran kuma wanda ke jin gado a cikin kaga an cire mutum shida mutum goma sha ɗaya kenan da ana iya hana an fahimta kuwa yawwa sai ce malin ce wa hajjul irmani qa'imun ala asasaini ku sani cewa hajjul irmani an gina shi ne akan asasi guda biyu na daya anna kullu man yanjami ila almayyit duk wanda yake wato jinginuwa zuwa ga mamaci bi shakkin la yarisu ma wujud zalika shak ila almayyit bi shakkin yana jinginuwa zuwa ga mamaci ne ga wani mutum kun fahimta wani mutum daban wanda la yarisu ma wujudi zalika shakk ba zai yi gado in wanne yana nan kun ban jin da yau in wane yana nan yanzu idan uba yana nan kaka ba zai gado ba ke idan ɗaya yana nan ƙanin uba ba zai gado ba sai dai a san ma shine maganar da malai yake a nan yau wa ƙayya ma ba da misali kamar da libni kamar ɗan ɗa jika ya ɗaya yana nan jika zai gado duk da namiji ne fa inna la yarithu ma wujudi al-ibni ba zai gado ba tare da samun da wace nan ubansa shine dan ai siwa auladi al-ummi amma banda ƴaƴan uwa fa inna yarithuna ma'aha wane mutum su suna yin gado duk da tana nan ma annahum yantamuna ila al-mayyit biha wane mutum banji eh kuma abun da ba haka yake ko ba haka bane duk da cewa tana nan ana jingina ta zuwa ga wato ana jingina su zuwa ga wanda ya mutu din amma zuwa ƴaƴan uwa ne ita ma kuma magajiya ne wannan babu komai eh na biyu yuqaddamu al-aqrabu 'ala al-ab'adi in aka zo gado ana gabatar da wanda ya fi kusanci da fayyayi wato shine li aula rajulin zakarin haka annabi idan aka zo aka samu asibai da yawa to sai a kalli waye ya fi kusa da mamaci in nace kusanci misali zan ba ku wannan uwa ɗaya uba ɗaya ne wannan uba ɗaya wannan uwa ɗaya waye fi kusanci a nan to ji ne misalin da mai in misali da asirci za su yi to sai a waye fi kusanci wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ba uwa ɗaya uba ɗaya sai uba ɗaya uwa ɗaya waye yake a wato akarab uba ɗaya wanda suke uwa ɗaya ɗan kallo ne shi ne magana da muke shi ma ba da misali wani ibnu ya ajibu ibnu akhihi ɗa yana tare ɗan ɗan uwansa ga ƙanin uba ga ƴaƴansa amma ga ɗa yana nan me za a ba ku ba abin da za a ba ku kai ba wai ba wai ku ƴaƴa ba baban ku ba in yana nan ba za a ba ki ba yawwa bari karewa yawwa fa in ta tawau fi darajati to idan suka je da wace da wajen daraja kuwa yurajjahu bi quwwati qaraba za a rinjayar da karfin da dangantaka shine kamar wannan din karfin dangantaka a ba shi za za a yi aure ba za ka ji ana cewa a nemo waliyi wannan waliyin da yana da rol da yake taka a wurare da yawa domin yana cikin magadanka kuma shi ne wanda idan aure ya samu matsala kullum muna mai da wannan kalmar shi za a nema shi zai taka ma burki cewa kar kai kaza ko yi kaza in ba ka da wannan ko baka yi da jiwa bai kamata ka karbo ma aure ba ka karbo wallahi ka kyale shi je karba da kansa in dai ba za ka ga ya mare ji ba to ka karbo masa aure domin matsala aure ta faru kai za a nemo in ka san baka faɗa a cikin kamata ka karbo mar ba da ko wanda kai da banza da tsini ya dan auren ka ya auren ka ya taso zai nemo ka kai yanzu yayi babba ne ko kuma a kawo ne ko baffa in dai baka faɗa wani zai ka karbo masa aure domin aka samu matsala kai za a nemo to kaga illan ma kenan ka tura aboki ba gwara ka je da kanka ba na ka tura aboki wanda ya san da yake yanzu dama aka zo kai wakilin waliyin amarya ka kalle ni kace in ma liman bai tambaya ba me alaka ka da shi ai abokin zai tashi ka ba mu tashi eh yawa eh haka yawa la haula wala quwwata illa billah sai da kabajin yawa wane mutum eh to kaga wannan shine daidai kaji wani tsoron tsokano tsakani da Allah eh yanzu kaga idan matsala ta tajiwa za a nemo yanzu haka daga tsawo a bukin ba zai su bata daga bukin ba za su ƙara haduwa ba shi za ba a san haka yawwa wane mutum wane mutum haka su ba za a ɗaura ba sai an nemo wakili ba ba su haka man min ahli wa haka man in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahum Allah ya kawo sai malam ji to in sun yi za a gabatar da ƙarfin karaba abokin wan mahaifiyar da tashi ka ba mu gudu kal aki shaqi kun ji magana ta ko kamar dan uwa shaqiqi ya hajibul aqu li abin misalin ne ta bayarwa kenan yana tsare dan uwa wanda suke li'abe ballan da hali wani taqiqi shine mataki uku muka faɗa taqiqi li'abe wa li'ummi to shine wato za a duba karfin dangantaka mun zo karshen kitabul fara'id da ba mun faɗa introduction ne in kana zo babul kitabul miras ake ka dauko littafin rahabiya ko al-mawarith na sabuni yana da littafi dan karami haka mai kyau da yi a kan gado sai mutum ya je ya yi karatun gado daban ake yi amma yanzu kamar yadda muka faɗa za mu ba wa mai girma justice zama ya ba mu misali kamar yadda musamman akwai yan boko yadda ake yi amfani da corruption din zai yi na ga wani ya turo takarda ba shi ta tambaye ta ta gada amma ya san justice yana da misalai mana mu dace zai ko mana allo yanzu mu ajiya nan za mu kalli yaya ake yi misali yanzu in an samu mutuwar tsakanin an bar magada mutum biyu ko uku ya ake raba gadon mun faɗi cewa kaga za ka zo ka kala a ashabul furu kaza masu sai da dama wannan abubuwan da ake jin gadon su guda shida ne ya ce ko dai rabi ko rubuɗi ko sulusi ko sulusani ko sulusi ko sumuni su kenan ko su sau da haka haka kowanne kuma ya faɗa mana karatun da ya wuce satin da ya wuce mutane nawa ne suke ci kowanne ya faɗa yanzu misali za a ba mu aikace idan an zo yanzu ka kalli cewa lambar akwai uwa misali zan ba ku akwai uwa akwai ɗa an fahimta da kyau ku sannan kuma akwai nemi mu ɗauka iya wannan kaga lambar da ta fi girma in za a duba ta LCM din takwas ce akwai mata ita ce mai wani over eight ko sannan uwa wani over six kaga lambobin yanzu za ka kalla to za a kalli cewa wata lamba ce za ta shiga takwas ta shiga shida ma ta shiga takwas ma ta shiga to shi ne wajen fitarwa yanzu justice zai kara fito mana da abun fili muna roƙo Allah mana wajen sarki ya kara maka lafiya ya karbabe shi ya ba mu ikon fahimta abin da zamu ci assalamu alaikum Allah ya yi mana
ko a zaɓi da tafiya abin da aka nan mafi shi kan yi
محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال الصالحين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته shi gani ilimi ne wadda shi ne ilimi da farko da ke ɗaukewa wanda ilimi ne wanda yake da wahala shi ya sa bahana wata ala ya rabu gani da kansa bai barwa mutane da yau ba to a sujada nan za a iya raba shi a kotu ko kuma raba shi a gida amma matsalar da ake samu idan an raba a gida da hada wani ne ke yi su amma idan a kuta ne to ana rubutawa a tare da kuma san da dabarun da ya yi zuwa zuwa zuwa ya zai wataƙila kuma da zai abu da ya yi ne da kuma tsara mai yawancin gadon nan dama mutum a kudin kasa shara ko da na kira ba a sama haka ne kuma ba rabon gadon nan sai dai an yi wani ko dai a tabbatar da abin da alƙalin da aka yi ko ku a a rusa abin da ya ci ba daidai ba ko a tura wa masa wani rubutu na cikin taki ko kuma a tura wani rubutu a ce wani alƙalin ya taki abin da wani to kafin a nuna wannan ko abubuwan da kuma suna tabbatarwa na farko dai ita kan mutuwa an tabbatar da cewa kamar yadda kwanaki ma ne ba mu misali a iya samun uba da ɗa da wane an zaɓu an yi tafiya an yi hatsari an mutu amma ba a tantance waye ya fara mutuwa idan ɗari ya fara mutuwa to bane gane ba idan ko uba ne ya idan uba ne ya mutu to dan wannan ko da ya mutu daga bayan sai ga sai ga domin ƴaƴan shi wannan ɗan ran da ya to wannan shi ne yasa ake so a tabbatar da mutuwa idan an tabbatar da mutuwa sai abu na biyu da alƙalai ne ma a tabbatar da mutuwa shi ne suna kuma tabbatar musu da nasaba shin wannan nan da aka ce ya mutu yana da nasaba da waɗannan da suka za su gani kayan da wanda mu ya mutu ko mata ce kuwa ne sai dai an tabbatar da nasaba akwai abin da suke alƙalai su da ke bin nasaba yanzu sai wani wani ya zo ya ba su shaida akwai tambayoyi da suke kaiwa ne ba su zo ne zai ba da shaida ana wari a ina da suke zama a guri kaza a guri kaza shi garin da nau'i baro na kaza shi wannan nan ka zai ya aka ka zai a ina da ko mu daya ko dan uwan ba ko gawa ko sun ba bayan da sauran su ya ba da shaida da gaskiya wacce za a tabbatar da cewa wannan mutumin yana da nasaba da wani ba shi gada sannan bayan an tabbatar da wannan sai shi yi mata sai wani yaro ya ba da shaida eh an san wani yana da dukiya kaza a kuɗi kaza yana da kuɗi kaza yana da kaza sai an tabbatar wa da kuɗi wannan mallaka to an tabbatar da mallaka shi kenan an ta ta ta gama da abubuwa sannan sai ta taho a zo a ce maganar baki ana bin sa baki ne nawa ake bin sa kaza ne dan dukiyar sa kuma misali miliyan goma ce ana bin sa miliyan ne to za a iya bugawa sannan bayan an yi wannan sai a rukan wasiya ya yi wasiya ne tuno yi wasiya mana ya gaya mana dama iya adadin da wasiya ba za ta wuce wannan ba wani ba sai a fitar da wani ita to yawancin mu a nan yanzu mutane a jiki sun zo da yawa wanda aka fi mutum da kwana da wasiyarsa shi ne bangadansa amma ba ma yi da sai dai na kirawo mutane ko kuma a wanda ba su ne mace ne kun hajji wa bayan da biyan zai wa wani ko a ba wani kara su sai an fitar da wasiyar a misali miliyan uku ce an fitar da wajen ya zama saura miliyan biyu misali to shi ka fitar da wasiyar wani ko ba sari na wannan kudin sannan abin da ya rage shi ne wanda za a raba a masu gado. To bayan an yi wannan sai a zo raba da kai da sauran dukiya. Ana fara magana da kuɗi cash. Sai yana da kuɗi, mun bayan da baya. Kuma sannan a ce to, kadara. Duk abin da kuke tunani yana da daraja bai saba shari'a ba. shi ne ake magana kadara kuma cikin wannan kadara ba a raba da a ce an ba wani gida na guri kaza wani gida na guri kaza wani mota kaza wannan ita ma sai an narka da kaza gida na guri kaza miliyan ɗari to shi ne aka yawo da miliyan ɗari kamfanin da na guri kaza miliyan kaza shi ma sai a rubuta miliyan kaza a motocin kaza duk sai an yi wannan sannan sai a ce su shi kenan a zo a duba a sabon ra'ayi wadanna da da gado kamar yadda alkurani ya bayyana to akwai wata tagara kuma ta ya ku kamfani su ma waɗannan sai an tabbatar an mai da su kuɗi to a matsalar da ake samu ba na son mu tsawaita da yawa da mutar tura ku da yawa kamfani idan da kamfani shi yana da matsala domin ba shi kaɗai ne yake da shaya an fahimta mutane da yawa suna da shaya a kamfani to yawanci kafin a zuwa a magana wannan sai an yi abin da ake kira winding up sai kamfanin an yi wani masu an soke shi ya zama ya je na aiki kowa an ba ni biyar shi kuma abin da sai da kake ciki to shi ne abin da magadan da za su gani an fahimta ai ai na cire ke zali dole sai an cire sai an kallon kowa sai an yi wani da to an soke kamfanin an kowa an gama ya gama da shi lauyi ne kuma ke wannan da to sai an yi idan misalin kuma kamfanin ma ba a Najeriya yake misali na wani wajen to ina matsala da take kai kenan sai na kasar waje ina matsala da take domin ku kasar waje suna da amfani da dala za ta za su an zo nan ma babban matsala ce ba ma sun fitar mai zurfi da yawa a abin nan to misali da zan ba ku ba wai misalai za a bayar da yawa ba misalan da za a bayar wanda za a iya fahimta misali wato mu ɗauka misali a ce mace ce fitar da ta rasu sai ta bar mijinta na makar ya ce da sa'annan waye ita wannan matar ce sai ta sai ta bar husband bayan ta bar husband sai ta bar son a ko irin sai ta bar faza abu ko da ta mutu ta mutu misali ta bar waɗannan to menene karatun da malam ya mana a wannan abun nan me shayar wannan nawa ne ya taɓa yi haka in ka karanta ka duba waɗannan misalin haka me ya mutu zai me ya mutu zai zama ya cikin one over four ko to sai uba kuma me zai kasance yana da iya hmm? uba one six one over six me ibn anan zai kasance yana da shi to idan ka ɗauki wato abin da matsala din kamar ce LCM za a ga LCM ɗin 6 da 4 na wani ai 24 ashirin da hudu 24 mutumin da yake da wannan ko nawa ne anan ko shi kuma mai wani over six nawa ne ko ko in ka tara wannan ko ko da wannan eh saura nawa eh saura sha kyawu to idan ke wannan misali a cikin kudin miliyan goma ne ko kasa da haka to a cikin miliyan goma za a ba hasba a gurita an gane? eh za a ba fada da dubu wannan shi da idan ta shiga cikin miliyan goma nawa ya shida a cikin goma a cikin goma na nawa nawa ya eh eh saura ko miliyan saura ko miliyan hmm ya miliyan goma eh su wannan yana da hoton wannan yana da tik wannan yana da ko wannan shi wannan kudin ko ma nawa ne shi ne za a kasa waɗannan shi wannan kun ga za ba ya ya ya wannan ya bu ba ya fa ba saboda ina kuma gaba ɗaya ne gaba ɗaya wannan hoton din ko nawa ne a cikin wannan 10 miliyan din na tsari wannan shi ne misali na farko da sannan sai wani misali ga wani misali ɗauka misali wata ta ila yau ta mutu sai ta bar abu uba ta bar um kuwa da ako da ke an gane wane ne na farko? Faza. waye na biyu hmm? eh wa mara na uku na huce ɗin hmm? wanda gani ba ga ko full brother ko ake cewa masu hotuna full brother ake cewa shi ne to a waɗannan a wannan misalin ta duba fala nawa ne a sansa fala yana da hanya kuwa eh to bari mu fara da ummi ita uwa nawa ne kazanta one over three ko shi ne kazanta shi kuma uwa ba ɗan uwa ne zuwa ya kuyi mana uwa shi ne azumi shi kuma wannan an hana shi ba shi da ƙarfi ƙarfi ɗan ƙarfin ɗin munawa wani uba gari gari ai waɗannan duk ba su da shi abu nan to idan ta ɗauka idan ta sa wannan hukuncin nan ta shiga sau ɗaya ɗayar wannan da wannan ɗayar kai a sau times one one times one one one times one one idan idan idan aka idan aka dau a cikin wannan sari da aka dau wannan wannan saura nawa nan kai saura tu tutun da maza a kawai saboda ga sai saboda ga shi wannan ba shi da yanzu nan ma ne mana karatu eh yanzu ma ne karatu eh ayin da eh eh to ga wani misalin kuma ila ba dai da yawa zai tura shi wannan karatu ne ke da wahala yana da wahala kawai muna ana yi ne don a samu gaidan ne zan iya aka gaya masa kaza irin san kaza ne ne shi ne kaza amma wannan karatun in shi kaɗai za mu tsaya a shekara to shi kaɗai ya ishe mu a shekara ma ne mana karatun to ga wani kuma misali harba miji shi ne sai ya bar waye sai ya bar dauda sai ya bar fala to yaya abin zai kasance waye me ya rabar da one over eight shi ne haka sannan sai jin eh tana da rabi da ke alhamdulillah ha sai sai ku ba imo ba ala an gane to idan idan ka duba me me zai zama ma alfiyan din wannan za su shiga wannan mara ai ita wannan ita ana sau nawa daya daya sau daya daya ita kuma wannan biyu ai hudu hudu sau daya in an dukiyar ko nawa ce dukiyar in an abin nan shi wannan kasu da ya kai za a ɗauka a shi a bani an gane sannan wannan kuma hudu idan ka tara wannan da wannan nawa ne biyar ya rage nawa a cikin nan to shi uku kudin na wannan shi ne a an ga wani ne ƙara wani boko mana ne bai misalin ɗan yi da ɗan dama lokaci ko da lokaci sun zai mu sake duba mu sa mijin ne mutu tunda maza sun saurin mutuwa kuma ma dan haka ne to musa akwai kul brother misali kul brother sannan akwai waye sannan akwai half brother kamar da suke fada a hotuna akwai shi a half brother ɗaya ba duba idan muka tafi wani akwai abubuwa da yawa da suke faruwa ba nawa ne abin nan na zauja eh na zauja eh wani uba ko da ibo ai ba da an gane eh to half brother da full brother ba ce ba za komai na zuwa to abin da ake yi sai ka samu LCM kuma na ko sai ka ce wannan into nan one one times one one nawa ne ya rage a nan three eh full brother yana da nawa azuci yana da two tunda azumi ne full brother an fahimta eh a shi kuma a half brother nawa ne ya rage a nan idan ka tara da wannan da wannan three saboda kawa shi wannan anda bumi ni apa lah kau ni nak? Bumi ni apa ni nak? Biasa, biasa dalam asbai lawan nang, lawan nang. Apa ini? Lawan ni jadi macam kamu tak ada dalam rumah ni. Introduction ni, apa yang kamu pilih awak nak rumah nak tak ada bayar semua. to akwai mutane da yawa za a yi ba salamu alaikum wa
mai girma justice Allah ya saka da alheri kun ga an shiga kotu an raba gado Allah ya zaga ya rike game da yadda aka faɗa misalai ne wanda zai dan ba mutum hakki sai da yake abin practically amfanin wannan shine in kana da interest mutum yana da sha'awa to sai ya siyo littafi ya karanta ilimin gado sosai shine da za ku ga malaman mu a tsoro in ka gan kasa a gaban su ai wannan bugawar aiki akwai masu bugun kasa ba su nake magana ba a'a masu yin ilimin gado da an kai shiga wajejen madabo malaman nan na fikihu in ka ga da an zo mira kawai za a ko a ta bugawa eh kaza gida kaza eh kaza haka saboda haka yana da muhimmanci kwarai da gaske wannan wata tambaya da wani ya turo kusan na gaba na dauka rabon gadon cewa mutum ne mutu yana da mata biyu ɗaya tana da 'ya'ya takwas ɗaya kuma tana da 'ya'ya biyar kaga 'ya'ya sha uku kenan ya bar gida guda biyu kuma kimar kuɗin gidajen duk ɗaya ne kimanin miliyan biyar kowanne ɗaya sai aka ce marasa yawa su cika wa masu yawa miliyan ɗaya ba su cika ba sai bayan shekara goma yanzu sai suka kawo dubu ɗari da hamsin sai waɗanda za a ba wa sai suka ƙi karba saboda darajar kuɗin ta faka a yanzu kuɗin da aka sa kuɗin da aka sa shi za su bayar ko kuma za su za su bayar ko kuma za su koma wajen alƙali ne Allah ya ƙara lafiya kaga wannan ai shine abin da Yusuf ya fara gaya mana a farko ai idan aka zo aka ce ku cika ba fa kyalin zafi a ce kuma tseren da kuka tuka ba haka ake yi ba ko sam ba haka ake yi ba lokaci ake ba su idan ku abin ya zama haka ko to ko shakka babu gura alƙali ya koma shi ya ga dama ya tsima na kuɗin gidan a yanzu sannan ya yi zartar an bayyana da jago Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanka wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka iyayen mu da malaman mu da sarga mu gidan gaskiya Allah ya gamsu da gafara irin da suke da rai kuma Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka duka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya duk abin da zai dame mu Allah ka dame shi muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin waɗanda suka ki sana'a suka dogara da kayan ne to Allah ka gane da muna da Allah da sunan su tawa ka ba mu shugabanni na gari zaɓe da yake jin karo na Allah kada ka bar mu da zaɓin kawo nan Allah ka zaɓa mu da waɗanda za su kai tsaya mana muna da Allah da sunan su tawa kun ce rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yarda mana اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتق ارضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين